بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عقيدة السلف أصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة نا أبو عثمان الصابوني رحمه الله أبو عثمان الصابوني يا رسول الله دا أربعين دا ترى رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا درسي نقوم شهود إن شاء الله أتكين جرين درسة دا مكي قباتر وانا أكيدا دا دار القراءة السلفية كسنة نيجيريا za mu tashi ne ru'yatul mu'minina rabbahum fil akhirah wato ganin da muminai za su yi wa Allah a lahira wato muminai za su ga ubangijinsu a lahira za mu ji bayanai daga tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kan wannan matsala wato muminai ba shakka za su ga ubangijinsu wannan usul ne cikin uh, usul na ahlus sunna wanda wasu daga cikin ƙungiyoyi da firak sun yi musun wannan yarahul mu'minuna bi gairi kaifin wa idrakin wa darbin min misali mu'minai za su ga ubangijinsu bi gairi kaifin ba tare da an ce ba ga yanda za a ga ubangijin so wa idrakin la tudrikul absar ba tare da an ce za a idrakin a ga haƙiƙanin shi ba wa darbin min misali ko buga misali yarahul mu'minuna وينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال يراه المؤمنون ومنين وينسون النعيم إذا رأوه za su manta duk wata ni'ima isa ga Allah duk wata ni'ima ta zama ba ni'ima ba akan ganin Allah shine watan sunan ni'ima idan ra'ahu fa ya khusran ahli al-i'tizali to mu'tazila da masu sun yi musun cewar za a ga Allah da haka abin da yake usul shine ya rawul mu'minuna bi gairi kaifin wa idrakin wa darbin min misali wa tansawna wa sunan na'ima idza ra'aw malam yace wa yashhadu ahlus sunna anna al mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yawm al qiyamati bi absarihim wa yanzuru ilayhi ala ma warada bihi al khabaru sahih ar rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama fi qawlihi innakum ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر yace ahlus sunna suna shaidawa annal mu'minina lalle mu'minai yarawna rabbahum za su ga ubangijin su tabaraka wata'ala yawmal qiyamati anan alqiyama za su ga Allah bi absarihim da idanuwan su wa yanzuruna ilayhi za su ga Allah alama warada bihil khabar sahih ga abin da ya tabbata hadisi ingantacce ya zo da shi an rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam innakum tarawna rabbakum lalle za ku ga ubangijin ku kama tarawna al-qamara laylatal badr kamar yanda za ku ga kamar yanda ake ganin wata daren goma sha hudu ko sha biyar To, wannan usul daga cikin usul na ahlus sunna shine al'imanu bi ru'yatillah. Imam Dar Qutni akwai juz'in da gare shi juz'u ru'yatillah musamman akan akan ganin Allah. Ayu da dama sun tabbatar da wannan game da ganin Allah. Kamar da malaiki ta wai sharu ahlus sunna annal mu'minina yarawna rabbahum. To akwai adalla masu yawa. Wujuhun yawma idin nadira. Wasu fusaku a wannan yini azama suna da haske ila rabbiha nazira suna duba zuwa ga ubangijinsu nazara ila in ke ta'addi da ila to wannan gani ne wanda yake na ido wujuhu yawma idin nazira ila rabbiha nazira an-nazr bi ma'ana ar-ru'ya kinan bil absar anan wajen za su gan shi gani da ido za su ga Allah ya raunahu fi jannatin na'im innal abarara lafi na'im al-ara'iki yanzurun alal ara'iki yanzurun yanzuruna ila rabbihim wa hum fil jannati kana alal ara'iki al ara'ik as-surat tata rijal to sabanin kafirai kenan su kafirai za a katange su kalla innahum an rabbihim yawma idan la mahjubun su kafirai za a katangi su game da game da ganin Allah to idan kafirai za a katangi su daga ganin Allah kenan su kuma muminai za su gan shi kenan tunda ga su kafirai an ce la mahjubun to kenan muminai fa ga kuma lilladina ahsanul husna wa ziyada alhusna aljanna kenan wa ziyada kuma shine annazuru ila wajhillahi alkarim haka imam muslim ya rawaito daga hadithi na suhaib annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannati aljanna yaqulu allah ta'ala turiduna shay'an azidu kuna son wani abin kara muku sai ce alam tubayyidu wujuhana alam tudkhilna aljanna wa kaza kaza kaza kaza kaza kaza فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله da haka za su ga Allah kenan shine fama u'du shay'an fama u'du shay'an wato ba a ba su wani abu ba ba a ba su wani abu fama u'du shay'an ba a ba su wani abu ba wanda yake ya fi soyuwa gare su minan nazar ila rabbihim alladhina ahsanu husna wa ziyada kaga wannan tafsirin annabi ne game da tafsirin az-ziyada yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ga tabyaddu wujuhul mu'minin wa taswaddu wujuhul kafirin kenan da munafikai wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wa amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum wujuhu yawma idin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajar kaga wannan daga cikin mafi girman ni'imomin Allah ga bayansa mumine ga aljanna Allah ya sa mana cikin wanda su ga Allah da haka hadisin jarir innakum satarawna rabbakum kama tarawna halal qamara la tudha la tudhamuna fi ru'yati lalle za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan watan babu babu turereniya a kowa zai gan shi insha Allah Imam Bukhari ya rawaito wannan shi ma kitabut tauhid da Muslim to akwai hadisai masu yawa kan ganin Allah da balagat hadda tawatur wanda sun kai haddi na tawaturi sun kai tawaturi hadisai ne kafira jiddan wanda babu wanda zai babu wani mai imani da zai iya inkarin su da haka magabata masu ka kafirta wanda ya inkarin ganin Allah saboda ai inkarin mutawatiri ne la yaka la yakiru hakin illa kafir da haka wanda suka inkarin ganin Allah suka ce to ai gashi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar suka ce wannan ai aya hujja ce amma nan ai me aka yi an yi nafiyul idrak ne to da haka nafiyul idrak la yafi ru'ya ai bai kora ganin Allah idan zaki ka riski hakikanin abu mu kuma abinda muke cewa yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa idrakin wa darbi min misali ba za a ce ba ai hakikanin abu kana kana ganin abu amma me baka idrakin shi amma kana ganin shi to wannan ganin shi ake da haka kore idrak baya kore ar-ru'ya domin idraki ai al-ihata ne kai ihata ga abu gaba daya to da haka su kuma muminai din la yuhituna bihi ru'ya ba su iya hada ba ganin Allah shine Allah ya ce la tudrikul absar ay la yuhituna bihi ru'ya to wannan shine amma dai gani wannan bai korewa bai wannan bai kore ga haka wannan hujja ta su bata karba ba sai kuma lantarani walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani suka ce ai lantara ne da aka ce ai lantufi da ta'abid kamar yadda mu'tazila suka zo suka yi wannan suka ce lantara ne ai faufau har abada aka ce a a ita kwanan din nan la tufi da ta'abid eh dan ba ta gwada saboda akwai dalili akai su walayya tamannahu aban ma qaddamat aydihim da wani ya malikul yaqdi alayhi rabbuk qala innakum makifun da haka abin da yake aqida ta ahlus sunna shine tabbatar da muminai za su ga ubangijinsu shi sa imamu ahmad ibn hanbal yake cewa dukkanin wanda ya karyata ar-ru'ya ganin Allah fa huwa mukazzibun bil qur'an wa ahadithur rasul wa ahadithur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dukkanin wanda yayi inkarin ne ne yayi inkarin ganin Allah to ya ta Qur'ani da kuma hadisan Annabi duk wanda yayi inkarin ganin Allah to lalle sun cewar yayi inkari ya ta Qur'ani domin abu ne da Qur'ani ya tabbatar da shi ya tabbatar da shi da haka ba abin da ke kan mu face imani da wannan abin da Qur'ani ya tabbatar mana da shi malam sai ya ce wat tashbihu fi hadha al-khabar tashbihi da aka yi a wannan wurin da aka ce kama rauna kamar yanda za ku ga wata daren sha hudu to akwai tashbihi a wata akwai kamantawa to shin nan ana kamanta Allah ne la malam ya ce wat tashbihu fi hadha al-khabar tashbihi a wannan hadisin wa qa'alir ru'ya bir ru'ya ya auku ne da ar-ru'ya bir ru'ya gani da gani la lil mar'i bil mar'i ba wai abinda za a gani din ba a'a ganin ne ake kamantawa irin ganin kamar da kuke ganin wata to haka za ku yi ganin ba wai shi abinda za ku gani ba din wal akhbarul walida fi ru'ya muharraja fi kitabi al-intisar dan haka malam yace hadisai da suka zo akan ganin Allah an fitar da su a littafin al-intisar bi turuqiha da hanyoyinsu sana a littafin malam littafin al-intisar da bi turuqiha da hanyoyin hadisin hukuma zaka ga wannan sai wata mas'ala muhimmiya jiddan aljannatu wan naru makhluqatan la tafnayani abada shine aljanna da wuta halittun Allah ne su biyun ma ba sa ƙarewa har abada ba sa ƙarewa ba sa fana'i har abada suna nan e babu lokacin za a ce an neme su an rasa ko kuma a ce sun ƙare wannan matsala muhimmiya ce jiddan hatta kaga wasu malamai sun mata rubutu na musamman a kanta bari mu ji malami ya ce yace wa yashhadu ahlus sunna annal jannata wan nara makhluqatan ahlus sunna suna shaidawa lalle aljanna da wuta makhluqatan ne su biyu halittar Allah ne wa annahuma sannan kuma aljanna da wuta baqiyata ne suna nan wanzazzu ne la yafnayani abada ba sa fana'i har abada gane ku suna nan malam ya ce wa anna ahlal jannati sannan kuma yan aljanna la yakhrujuna minha abada ba za su fita daga aljanna ba har abada aga ba fana'i kenan suna nan ciki diman da'iman wa kadhalika ahlun nari haka su ma yan wuta alladhina hum ahluha wanda su ne ma'abota wutar khuliqulaha an halicce su dan ita su ma la yakhrujuna minha abada ba za su fita daga wannan wuta ba har abada wa yi umaru bilmauti sai a yi umarni bilmauti ga ita mutuwa fa yuzbau sai a yanka wannan mutuwa sai da ba wani zai ƙara mutuwa mutuwan ma ita ma an ita ma an kashe ta kaga ba mutuwa kenan gaba daya mun jinna a cikin ijma'u salaf fil itiqad wa yi umaru bilmauti fa yuzbah sai a yanka ta ala surin bainal jannati wan nar tsakanin a tsakanin wuta da aljanna wa annal munadi yunadi yawma idan wani mai kira zai kira a wannan yinin ya ce ya ahlal janna khuludun wala maut ya ku yan aljanna dawwama da kuma ba mutuwa wa ya ahlan na ya ku yan wuta khuludun wala maut dawwama ba mutuwa Allah ya tsare mu alama warada bihi al-khabaru sahih an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya tabbata ga hadisi wanda yake ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na hadisi ne sahihi na Bukhari da Muslim hadisi na Abu Sa'id al-Khudri hadisin Abu Sa'id dan haka malam anan me yake so ya tabbatar mana ya tabbatar mana da cewa wuta da aljanna wato suna nan al'imanu bil jannati wan nar wa annahuma makhluqatan la tafnayani abada la tafnayani akwai adilla da yawa wannan daga qur'ani da sunna akan lalle aljanna da wuta makhluqai ne Allah ya halicce su akwai adilla masu yawa fa in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal ijara wal hijara Allah ce me uiddat lil kafirin an yi tattalin ta ga kafirai kina akwai ta kina makhluqa ce uiddat ai a'addaha Allah wa hayya'aha Allah ya tattalin ta ya shirya ta kenan fa hiya mawjuda tana nan kenan nan ce uiddat haka ita ma aljanna wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samawat wa jannatin arduha samawat wal ardu uiddat lil muttaqin yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ardu uiddat tama an tattalinta al'udda lil muttaqin ga masu taqwa kenan ita ma akwai ta mawjuda ce makhluqa wa qala fi nar uiddat lil kafirina akwai ayoyi da yawa da hadisai da suke nuna lallai wuta da aljanna fa lallai fa suna nan suna nan kuma halitta ne na Allah halitta ne na Allah da haka la tafna yani sannan ba sa yin fana'i na akwai adilla masu yawa ce khalidi na fiha abada za su dawwama har abada haka ga wuta ita ma Allah ya ce khalidi na fiha abada aga da'ima kenan mustamirra aga latan qadi wala tafna ba ta yankewa ba ta karewa haka aljanna da wuta gaba daya haka dai lamarin yake yanzu ka duba wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada ثم لا يموت فيها ولا يحيا ولا يفتر عنهم وهم في مبلسون وما هم بخارجين من النار لكن دائما هم في حكينا haka wannan suna gwada baƙa'i da kuma dawwama nasu kenan da kuma yanzu hadithin da kaji idan sara ahlul jannati ila aljanna wa ahlun nari ila nari ji'a bil mauti حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي منادي يا أهل الجنة لا موت ولا أهل ال... ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم أنا بخاري يا أفتر لشيك وأنا وكجي مسلم كدوب كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها حديث عبد الله بن عمر كنا da haka har suna wani jama'a suna bambancewa tsakanin batattu wanda suke 'yan bida wanda suke kudurtawa cewar wuta wai za ta ƙare wanda wannan jahamiyanci ne kina jaham ce ibn safwan da wasu daga cikin mu'tazila da haka aqidar ahlus sunna shine aljanna da wuta makhluqatan kuma mawjudatan al'an mun la tafna yani abada suna nan yanzu haka akwai su kuma ba za su ƙare ba da haka la tafna ya da haka jami'a suna cewa aljanna da wuta dukansu za su yi fana'i za a nemi lokacin da za a ce babu su to duka wannan aƙidar tana ƙaryata ƙur'anin Allah kenan kwarai da gaske tana ƙaryata ƙur'ani da kuma adilla da suka tabbata akan wannan yasa malamai duka sun tabbatar da wannan koma ga a albarbahari da kana ce maka al'imanu bi annal jannata haƙƙun wan naru haƙƙun wa annahuma makhluqatan imani da aljanna gaskiya ce haka wuta wa annahuma makhluqatan kuma su biyun halittar Allah ne eh halitta ce a ta Allah to wannan shine abinda yake haka in ka ko alhafiz alhakami a cikin aljauhar farida yana cewa ne ne annaru haqqun wa jannatun na'imi wala naqulu ba mu cewa suna fana'i kuma haka shi ma qahdani in ka je ga nuniya shi ma yana da abiyat da yake tabbatar da cewa lallai aljanna da wuta halittu ne na Allah kuma suna nan za su dawwama wannaru haqqun wa jannatun na'imi wala naqulu tafna ba mu cewa suna fana'i ba ba cewa suna fana'i wannan shine abin da adilla suke akai haka in ka je ga raziyin kefin raziyin za ga abin da abinda ibnu wannan ibnu abi hatim ya hakaito daga abu hatim da abu zur'a shine wal jannatu wan nar haqqun wa huma makhluqatan al janna wuta haqqun wa huma su bi makhluqatan la tafnayani abada ba sa fana'i har abada e wal jannatu thawabul li awliya'i ita aljanna sakamako ne ga waliyansa wan nar iqaban li ahli ma'siyatihi yace illa man rahim wannan shine haka imamu dahawi shi ma ya tabbatar da wannan haka ibnu hazmin yana cewa ittafaqat ittafaqa ittafaqat firqul umma kulluha ala ala anna aljanna wan nar nene makhluqatan ala an yace ittafaqat firqul umma kulluha firq na al'umma gaba ɗaya sun haɗu akan me la fana alil janna na la fana alil janna aljanna ba za ta ƙare ba wala li na'imiha ko jin daɗinta walan na haka ita ma wuta ba za ta ƙare ba wala li na'imiha ko jin daɗinta yace illa jahm ibn safwan da jahm ibn safwan to wannan shine da irin su abul hudayl daga mu'tazila su ne suka kawo shubuhohi da sabawa kai tsaye game da tafarki na magabata da kuma abin da shi ne ya dace da ƙur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam so wannan kenan saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan a darasi na gaba za mu ƙara tattaunawa akan wannan mas'ala musamman ana danganta wa ibnu taymiya da ibnu al-qayyim cewar suna da fahimtar fana'ul janna wan nar da kuma wato zancen astan'ani a cikin raf'ul astar da yake ganin kamar karkata tasu akan wannan matsala so wannan kin insha Allah sai mu haɗu a darussa masu zuwa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi